ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا لا يكون بيكو كوتا المحرم hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam 1448 wanda ya dace da 17 ga watan 6 shekara ta 2026 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin bulugul maram min adillatil ahkam muna cikin babul wara'i wa zuhdi baban da yake bayanin tsantsani da gudun duniya to muna kan hadisi a noman ibn bashir radiyallahu ta'ala an wato hadisi baban da yake karantar da mu shine gudun duniya da gudun duniya wasu malamai sun kasa shi gida uku akwai gudun duniya da tsantseni na ainihin mutane masu yawan gaskiya masu yawan gaskata Allah da annabi zodinsu shi ne da abin da hujja ba ta tsayi bayyananniya a kan halaccin wannan abu mutu suna guje mai suna tsantsanin wannan abu da abin da ba su da wani dalili a kan halaccin shi kaga wato dalili bai bayyana karara a kan halaccin wannan abin ba saboda tsananin gaskiyarsa da Allah subhanahu wataala guje ma wannan abin to akwai kuma tsantsaini na masu tsoron Allah almuttaquna shine tsantsainin abinda babu rikici a cikin shi ba wace rikitarwa a ciki babu wani matsala amma saboda mi kada abin ya shagaltar da su daga duniya sai su gushi abin nan daga lahira sai su gushi wannan abu tsane su ji ba san shi saboda mi suna tsoron ya ja su zuwa ga haram shi abin halattacce ne amma saboda suna tsoron in suka zage yin amfani da shi to zai kai su zuwa ga haram to sai su kaurace ma wannan abu akwai kuma tsantsaini na mutanen kirki salihan bayi shi kuma shi ne barin abin da ake tsoron ana tsoron a ce akwai haramci a cikin wannan abu tsoro ne kake ji ka a ci to sai ka guji abu to sai ka riba ka ga kai cikin waɗannan guda ukun ciki wane ne kai mai gaskiya ne kai mai tsoron Allah ne kai ko salihin bawa ne ka riba ka ga ina za ka shiga muna ganewa ko akwai tsantseni kuma na mutane masu wasuwasi yi kuma wannan wasuwasi ne ke kasu ga tsantsenin shi ne kamar mutum ya cin abin horauta saboda tsoron ka a ce dabbar wani ce ta gudu shi kuma ya horauto kai kuma ka zo ya baka kaci koko ka ji tsoron sayan kaya ga mutum saboda baka san mutum mu'amala ta halali ke ko ta haram ba shi sallai ke kace ka anya mutanen nan ba kayan sata bane ba ka da tabbas ka ba ni sai ka a ce ni sata ne haka kawai wannan wasu wasi ne ba suna nan dai da dama abin da dai ake so mutum ya tabbatar da abin da zai yi amfani da shi a matsayin halaliya ya tabbatar da hankalin shi ya kwanta ga wannan abu babu wani fargaba babu wani damuwa babu wani rikici a cikin zuciyarka hankalinka kwance cikin daɗin rai za ka morar wannan abun a matsayin shi na halal ko kuma cikin daɗin rai za ka ƙaurace ma wannan abun a matsayin shi na mi na haram ne ba da kyau Allah ya samu dace bismillah ya ka yi zubo kai layan ba ruwa aka saba rikewa za yi hai bismillah Hmm? ya yi ina ta da ba wani kamewa ya ba hada nan ko? da kyauta sha ina an yawa sai an bar mashin shi ba hakura da shi gaskiya tun da dai a dole bane yana yawan bata mana kaya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alawa inna li kulli malikin hima ku saurara wato dukkan sarki yana da me yana da gandu manzala yana ba da labari game da abinda sarakunan gargajiya suke akan shi da waninsu domin kowane ɗaya daga cikin sarakuna yana da gandu wanda ya iyakanci ya kare shi daga mutane ya hana mutane shiga duk wanda ya shiga to ainihin fushin sarki zai fada mashi hukuma za a ɗora mashi haka ne ko saboda haka wanda yake so ya tsira daga ainihi hukuma da horon sarki to zai guji wannan gandu na sarki ba zai kusance shi ba to wannan kaman annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga misali ne ga ainihi waɗanda ake ma magana sannan manzalar sallallahu alaihi wasallama ya sanar da su cewa wato na wataala shine abin da Allah ya haramta kamar yadda duk sarki yana da gandu to Allah subhanahu wataala shi ma yana da mi shi ma yana da gandu shine iyaka inda Allah ya ce ka tsaya ka tsaya inda Allah ta'ala ya ce ka wuce ka wuce ma'ana ka bi doka Allah subhanahu wataala shine gandun Allah subhanahu wataala manzo Allah ya ce wa man waqa fi shubhati waqa fil haram duk wanda ya bada cikin shuba to ya ya bada a cikin haram wannan gaba annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantar da mu ne cewa mu guji mi yawa mu guji duk abin da zai kai mu zuwa ga haram ba shi haram din ba to abin da zai kai ka ga cin haram ga amfani da haram shan shi ko cin shi ko more shi shi ba shi ne haram din ba amma zai kai ka zuwa haram to shi ma ya kamata ka guje shi muna ganewa ko mana duk hanyar da za ta kai ka ta aikata haram to bin wannan hanyar ita ma haramun ce in dai za ta kai ka ga haram din amma ba za ta kai ka ga haram ba to ba haram ba ce sannan manzala sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari cewa lalle a cikin jiki akwai wata tsoka idan ta gyaru to jiki ya gyaru in ta lalace kuma tsoka ce daidai wato girman mutum yana iya canyi ta shi ne abinda za ka canyi matsayin tsokar da za a yanka ma ka canyi to a cikin jiki akwai ta in ta gyaru jiki ya gyaru wasu malamai suna ganin zuciyar da ake magana a nan wurin ba wai zuciya ce wannan ta tsokar ba domin dabbobi ma suna da ita ko ba haka ba saboda haka cikinta ke da wani sinadari na ikon Allah shi ake magana shi wannan sinadarin in ya gyaru shi kenan komi zai gyaruwa shi kuma yana da alaka da mi ita wannan tsokar da kake gani wadda take cikin jikinka ko wani ikon Allah wata sarauta ta Allah da Allah subhanahu wataala ya ajiye cikin ita wannan nama din to ita ce ake magana in ta gyaru jiki zai gyaruwa in ta lalace kuma jiki zai lalace gaba daya kuma ita wannan sinadarin ita ce ainihi sarauniya ga dukkan jiki gaba daya sauran gabobin jiki gaba daya a matsayin fadawa suke gari ta a matsayin bayi a matsayin barwai waɗanda suke hidima suke mata aiki in ta sa su su yi in ta hana su su bari ko abin da za ka yi wannan abin wanda yake cikin zuciya shine ke sawa a wannan ne duk kokari ne na malamai da fahimtar malamai watakila ya zamo haka watakila ya zamo ba haka ba kokari ne da ishtihadi na malamai wallahu ta'ala alam wato zuciya da ita da sauran gabobin jiki kamar yadda kaga ta wani bangare Allah subhanahu wataala da shi da mala'ikun shi mala'iku kaga la ya'suna Allah ma amara ba su saba ma Allah umarnin da ya ba su wa yaf'aluna ma yu'maruna suna aikata abin da ya ba su umarni sai dai su suna yi saboda ibada su kuma gaɓoɓinmu suna biyayya ga zuciya ne saboda mai Allah ya hore mata su kawai wanda kaga mala'iku ba saban Allah to haka gaɓoɓinmu ba saba ma zuciya ba wani abu da za ka yi ba tare da zuciya ba ko yaya yake ko mun kankanta shi kuma ko da gaugawa ya zo yanzu take zo za ka aikata shi to sai zuciya ta yarda wannan zuciya ita ce wadda in ta gyaru komi zai gyaruwa a cikin jikinka idan jikinka zuciya ta gyara shi to shi kenan kai ka zama gyararre a rayuwarka kuma ka zama gyararre wurin Allah idan ta lalace kuma to shi kenan ma'ana dai ita ce mutum Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu da gyara zukatanmu. Wannan dai shi ne cikin bayanin da nake so dama yi game da wannan hadisi mai girma. Hadisi na gaba, Malayin ce wa ana biyu rai da ta radiyallahu anhu qal Mazala sallallahu alaihi wa sallama ya ce, Ta isa abdu dinari wa dirhami wal qatifa. Ta isa abdu dinari, wato bawan dinari, dinari shine kudin da ake da zinariya wal dirham dirham kudi ne da ake da azurfa wal qatifa shine riga mana yadi yadi ko shadda ko cici haka dai in mata ne ko atamfa ko leshi ko boy ko wani abu dai dukkan yadiddika misali annabi sallallahu alaihi wasallam yace bawan dinari bawan dirhami bawan kaya ya tabe ya hallaka ya shiga uku muna ganewa ku ta isa shine manan ya hallaka ya tabe ya fada cikin musiba ya shiga uku duk dai wani abu wanda baya da dadi to me irin wannan dabi'a ya samu kan shaci muna ganewa ku Allah ta'ala ce wallazina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum wadanda suka kafirta Allah ya ce halaka da bala'i da masiba da tashin hankali duk ya same su kuma Allah ta'ala ya bata masa aikin ta'as at-tasu shine al-halaq wa shaqaw wa suqut fil bala'i tabiwa da halaka da kuma fadawa cikin masiba to shi ake ce ba mi ta'asu to daga ta'asu ne aka ɗauko ta'isa ta'isa abdu dinari wa dirhami wal qatifa wanda yake bawan waɗannan abubuwa ya hallaka ya shiga uku in uqiya radiya in an bashi kudin dinarin ko diramin ko kayan radiya sai ya yarda ka ganshi cikin farin ciki cikin walwala cikin jin daɗi wa in lam yu'ta in kuma ba a bashi ba lam yarda bai yarda akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito shi wato abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ni da bawan dinari da dirham shine wanda duniya ta maida shi bawa saboda neman dinari din da dirham ya zamanto kamar bawa ga duniya tana canza shi tana juya shi yadda ta ga dama ba don komi ba dan dai ya same ta in dai saboda duniya ne to yana iya aikata komi dan dai ya samu kuɗi to ya zama bawan duniya kaga kuma ya zamanto bawan kuɗin kamata ya yi kai kamata ka juya kuɗi ba kuɗi za su juya ka ba a matsayinka na musulmi bawan Allah mutum ya zo ya durme a cikin sha'awoyin duniya da kuma bukatun duniya annabi alayhi salatu wassalam ya faɗi dinari ne kamar matsayin misali ya faɗa ainihin riga ne a matsayin misali in ba haka ba duk wanda duniya ta ainihi mai da shi bawa a cikin kowane al'amari daga cikin al'amuran ta to da shi ake ba wai sai kuɗi ba don waɗannan ba su ne duniya kaɗai ba ba kuɗi ba da kaya su ne duniya akwai abubuwa da yawa duk wanda duniya ta ɗauke mai hankali daga abin da Allah ta'ala ya umarce shi da aikatawa ya sanya yardar shi da fushin shi yana rataye da abin da za a yi samu in ya samu kaga yana walwala yana murna yana jin daɗi in kuma ya rasa ya taɓacin rai to shi ake nufi da bawan kuɗi bawan kaya bawan duk wani abu na duniya domin cikin mutane akwai wanda za ka ga shi ba kuɗi ne suka dame shi ba ba kayan ya dame shi ba abin da ya dame shi ne shugabanci shi ciwon shi shugabanci ta abin da ake inda aka sa ya gaba shi kenan shi daidai da ake a gan shi gaba to ciwon shi kenan wanda ya zama bawan shugabanci kuma ba abin da ya sha mai kai da in ya samu shugabancin ya yi daidai a shi dai a gan shi gaba yawa idan shiga gaba Allah ya sama in ya mutu da ya tai wata shi dai dan duniya dai gan shi gaba ciwon shi kenan dai gan shi gaba kawai kaga shi ma wanda ya zama bawan mai shugabanci akwai wanda shi kuma mata ne matsalar shi shi ciwon shi son mata kawai son na aure ba na aure ba shi da da ya gani to to idan shi idan ta ba ba yadda za a yi dole sai ya ci karo da ita sai ya gamu da ita sai ya zanna da ita sai ya kai ga jikinta duk yadda za a yi in ma gidan mijinta za a shiga sai ya shiga cikin gidan kaga wannan ya zama tomi bawan mata wani kuma ciwon shi ba ma matan ba ba ya kici musu da su ba abin da ya fi damun shi shi ne mi hotunan su kawai in ya samu wani wuri cikin salula an zubo su ga sunan kama kalandare to hankalin shi kwanci ya diba wannan ya kallo wannan ya diba wannan ya kallo shi ne ciwon shi kawai to duk wanda ya zama to haka rayuwar shi take ba ya tunanin cewa kallon waɗannan abubuwa Allah na so ko ba ya so a shi dai tunda yana so to ba ruwaya da Allah ba ya so to ya zama to bawan mi bawan kallon hotunan mata to haka sauran abubuwa gaba ɗaya wannan hadisi ɗaya daga cikin hadisai ne waɗanda suke zargin son duniya san duniyar da ake maganan baya da kyau shi ne dukkan san duniyar da ya nisantar da bawa daga Allah ya shagaltar da bawa daga abin da Allah ya wajabta mashi na da'a ga Allah da kuma bauta ma Allah subhanahu wataala ba wai abin da zai taimake ka akan yin ayyuka masu kyau ba duk neman duniyar da zai kai ka ga ka yi aiki mai kyawu cikin ayyukan da Allah yake so to wannan neman duniya ya zama tomi wajibi ne wajibi ma ne ka tashi ka neme shi saboda zai taimake ka akan mi gina lahirarka amma in dai dan ka gina duniya ne kawai kuma ya ɗauke ma hankali sakamakon kana so ka gina duniya baka damu da sallah ba sai dai ka ji ana kiran sallah ba ka cewa bari ka kai kai saboda tsananin sarkahuwa da duniya ba ka iya barin aikin duniya ka je ka bauta ma Allah subhanahu wata'ala kaga mutum tun a zahar watakila yana yin asuba saboda nan ba komai ake saidawa ba amma a zahar har zuwa isha'i bai kuma ga yana jin kiran sallah kuma ga masallaci kusa da shi ga masallatai kewaye da shi to ba zai yi ba sai dai in ya tattara su gaba ɗaya guda hudun sai zo ya game da farilla kawai kullum haka yake rayuwa sakamakon mai neman duniya duniya shi ba za ta bar shi bai je bauta ma Allah subhanahu wata'ala sa'annan kuma neman duniyan ya shagaltar da shi daga ambatan Allah subhanahu wata'ala ba zikirin safe ba na rana ba na yamma ba abin da yake banda neman duniyan sai ka rasa ma wai duniyar me za da ita in ya same ta ina za ta da ita to irin wannan shi ne ake magana amma da wanda zai nemi duniya domin ta taimake shi akan gina gidan marayu ko gina masallatai ko gina makarantu ko gina asibitoci na taimako ko gina ma bayan Allah rijiyoyi inda ake bukata inda ke da kishirwa ko taimakon malamai domin su wayar da kan mutane game da addinin Allah subhanahu wataala ko domin almajirai su je su nemo ilimi a ƙara samun malamai waɗanda za su karantar da mutane addinin musulunci to duk wanda yake neman duniya saboda irin wannan ko dai ya taimaki dangin shi ko dai ya taimaki dangin uwa da na uba ko dai ya taimaki waɗansu gajiyayyun mutane ko makwabta waɗanda ba su da ma'ana dai ayyuka na alheri to duk wanda ya dukufa akan nema amma duk da haka nan kuma kan wannan niyyar taka mai kyawu kuma ta hana ka sallah to kaga an yi ba ai ba kenan ko ba haka ba kamar mutum ya kwana yana ta kiyamun laili sai kare biyar ta ya ce bari ya dan kwanta kayan ayi sallah asuba ya tashi ita kuma asuba da minti biyar ko da minti goma ake tada shikenan kuma ya ci kare biyar ya kwanta bai tashi ba sai kare takwas na sahi kaga ya bar farilla saboda me saboda nafila kaga an yi ba ba da kwancin ka kai kare biyar din ka tashi da ya ba alheri gare ka shi ma wancan alheri ne amma bai kai alherin sallah asuba ba to saboda haka ko da ya halitta gare ka ka nemi duniya to kuma bai halitta wannan neman duniyar da kake mai kyawo ba bai halitta ba ya shagaltar da kai daga bauta Allah subhanahu wataala saboda duk duniyar da ka ji Allah na ta zarginta to wanda yake zargi ita ce wadda take sa ka zama bawanta ita kuma ta zamanto ita ce me ta zamanto ita ce Allahnka abin bautarka ba ka san wata hira in ba ta ba ka yarda saboda ita ka bata saboda ita ka yi fushi saboda ita ka yi dariya saboda duniya an kaga mutum na dariya to ya same ta in kaga ya cuwun cuwun to bai same ta ba to kakka yarda da haka Allah shine mahaliccinka ba duniya ke badawa ba Allah ke badawa in ya baka ka gode in bai baka ba ka yi hakuri in Allah ya baka ya baka ne saboda wata hikima in ya hana ka kuma saboda wata hikima ya hana ka da zaman to bawa mai godiya bawa mai hakuri ma hakulci mawadaci in ka hakuri ka kai zuciya nesa to Allah subhanahu wata'ala zai baka kuma ya samu abin albarka wani hadisi yayi kama da faɗin Allah ta'ala da yace wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf a cikin mutane akwai wanda yake bauta Allah bakin gaba bakin furanciyar ta addini yana tsakanin maradida da magama yana nan haru ya tsaya yawa bai da sabahu khairun ikma annabi in alheri ya same shi zai shigo Nijar ko ya shiga Najeriya in kuma sharri ya same shi wani asabatu fitna in qalaba ala wajhihi da za shiga Najeriya ko za shiga Nijar to shi kenan da ya ga abin ba daɗi sai ce ya ma fasa tahe to haka za ka gani haƙuri ake da rayuwa haka za ka ganin wani yana fushi da Allah da mutum na da ƙoƙari sakamakon Allah ta'ala ya jarrabe shi da jarraba ta rayuwar duniya sai sanyi da addinin to kaga ya zamanto in utiya radiya in ya samu kaga yana ta zabare zabare kaga ana ta wani sallah ana ta wani abin nan amma da an shiga jaraba zai ga ana sallah haka kawai ana ana kamar kana ce ma Allah tunda ka ana mana kawai da na gana maza ne kaka yarda kai haka daga mutum da an kira sallah ya je masallaci yanzu kuma tunda abu yayi wahala ga abin nan in an kira sai an tada ita da can kuma da kullum yana sahun gaba saboda haka kakka bauta ma Allah subhanahu wataala saboda duniya duniya ba ita ce ma'auni ba wurin Allah subhanahu wataala lalle dadi kowa na san shi kuma Allah ya ba mu shi duk wahalar da muke tare da ita Allah ya dauke mana ita amin amma Allah ta'ala bai yi duniya dama dan a ji daɗi ba ya yi ta dama ji daɗi don a ji wuya biyun duka Allah ya haɗa me yasa saboda ita ba wurin zama bacci in ka ji daɗi ma wata rana ta yaza kai kabar yasa Allah ta'ala bai barka saboda in ka ji daɗi shi daɗi yana sa mutum ya mi ya shagaltu daga Allah subhanahu wataala gaba daya to shi yasa Allah ta'ala saboda ya san dadi yana dauke mana hankali sai ainihi hana mu shi baki daya ya wata rana mun sati lahiya lau kwana abin nan duk kwana goma sai mun nan wada cikin wata wahala saboda dan dai a nuna mana nan ba wurin zama bane ita duniya babu wanda yake jin daɗinta irin daɗinta na daɗin irin daɗin da ake nema dai a ce kai ta jin daɗi kai ta murna kai ta dariya ba kuka ba yi ba Allah bai yi ta don haka nan ba me ya balewa kuma Allah ya ci domin Allah ya jarrabe ku ayyukum ahsanu amala saraka duniya mawaki mana cewa daɗi na da duniya wata rana a sha zuma wata rana a sha madaci dadina da duniya tana ɗauka tana ajiyewa haka take in kin ɗauke ni duniya da Allah je ni sannu ai haka duniya take in ta ɗauke ka sai ta kada ka kowane ne kai kuma za ka in ta ɗauke ka ka zaman tuba wa Allah ba ruwanka saboda ka faɗa hankali in ka faɗa ba za ka ji ciwo ba amma in ka ɗauke ta wata ciya wallahi in ta ma kayi sai ka kakkari ba shi yasa suka yance maza ya samu kariya ba kuma ka ganshi yana ta yi alayi alawa amma a ce ya samu kariya ya kakkare shi Allah ya kiyaye da haka Allah subhanahu wata'ala yace cikin mutane akwai wanda suke bauta ma Allah akan duniya in an ba su duniya su bauta ma Allah in an hana su kuma suke bauta ma Allah yadda ya kamata Allah ya raba mu da irin wannan muguwar ɗabi'a amin Allah ya sanya mu masu godiya in Allah ya ba mu ya sanya mu masu hakuri ya hana mu hadisi na gaba mala yace wa an ibn umar radiyallahu anhu ma qal an karba hadisi daga abdullahi dan umar Allah ya kara masa yarda ce akhadha rasulullah sallallahu alaihi wa sallama biman kibayya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kama kafaduna guda biyu a wata riwaya biman kibi ya kama kafada ta وقال سيتي كن في الدنيا كأنك غريب كزمن تو a cikin duniya kamar dai kai bako ne bako shine wanda baya da gida wanda za ya tattaruwa zuwa gare shi wance bako to wani dan daki ake baka in akwai dakin wani ma zaure ake mashi ake bashi wani kuma ko gida ake mai shingida ya danganta inda yaje bakuntai wani kuma za ka ga an sauke wani katon ɗaki da komi akwai ciki ya danganci bakuntai to sadaka wannan shine bako sa'annan kuma bako baya da wurin zama da wurin zama wanda yake samun natsuwa da shi saboda ba garin su bane bai san ko ina ba banda inda ya sauka kawai wani ba kuma ai masallaci yake sauka ko ba haka ba wannan shi ake ce ma bako to ka zamanto a cikin duniya kamar haka kake mana gidanka mazauninka dukiyarka duka doke ta wata rana rabuwa za kai da ita awabir sabilin ko kuma ka zamanto kamar dai ka a cikin duniya mai wucewa ne ka kaddara kanka ka aje kanka matsayin wato wanda yake bako ko kuma wanda yake mai wucewa to da bako da mai wucewa waye bakunta mai wucewa ya zama bako domin bako yana yi zannawa ya yi kwana kwana uku ya yi sati ya yi wata yana yi wata biyu wata uku har yanzu dai duk bako ne saboda mi bai zo da niyyar zama wannan garin ba duk lokacin da ya kare abin da yake ta shi zai amma shi mai wucewa kawai wucewa yake ko ba haka ba yanzu wani yana tasowa daga katsina ko daga kano ya zo ya wuce ya san kai kira ka ta waya ce kai gani nan fa na shigo garin ko ya mai zai ga mu nan ma mun wuce na sabka stm daidai da lokacin da za ta shi na shiga na ta hayata kawai kawai a sha ruwan tsuntsaye ma maradi bai tsaya ba wani kuma zai taso daga da magarin za ta yaya mai kaga ba sai ya tsaya ba sai dai kira kai ce tsananin shigowa malana amma ya mai zani mun ma wuce kai ga abinan ma mun kai kadata ba haka ake so kai ma duniya kakka dauke ta wurin zama in ma baka dauke ta ba to haka kake haka take da ka gara ma ka dauke ta ba wurin zama ba wucewa za kai in ka kazan na cikin ta to cikin kabari ne kake kwanci kaga baka san kana kwance ba an yi an gama kana can kana girma abin da ka aikata ba nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma abdullahi da umar ka zamanto haka wa kana ibn umara radiyallahu anhu ma yaqul abdullahi da umar ya kasance yana cewa idza amsaita idan kamaraita kai marice ma'ana idan war haka kai dare yayi fala tantadir sabah kakka jira safiya kakka za kana jiran kana tunanin ka kai gobe da abin da za ka yi mai kyawu na alheri na bauta ma Allah na ladabi da biyayya ga Allah to ka yi shi kakkace sai gobe saboda goben ba taka bace ta Allah ce Allah subhanahu wataala yana iya karɓar rayuwarka haka shi kenan kai kuma kana tunanin sai ka kai gobe saboda lafiyar ka kalau ba masassara ba ciwon ciki ba ciwon suga ba ciwon hawan jini ba ka da komi to ka mutu ba kawo tunanin mutuwa saboda kana ganin duk wani dalilin mutuwa baka da shi ta kuma mutuwa ba ta da dalili ko ba haka ba yawa ta'addadatil asbab wal maut wahid sababin mutuwa yawa gare amma dai karshe dai duk guda ce da wanda ya mutuwa ta hadari ta konewa da wanda ya mutuwa ta ciwon jiki da wanda kawai aka zo aka iske shi ya mutu don aka zo cikin gidan gawa ba ka bambanta cewa wannan da gani sun riga sun mutu shi ke ba mai motsi cikinsu dukkansu kowa Allah ya cire mai rai to sau da haka kenan idan kana cikin wani yanayi kai amfani da wannan yanayin kada ka bari ya wuce ka ce sai nan gaba in dai kana da daman abinda za ka yi mai kyawu a cikin wannan yanayin to kai gaba ba ta ka bace ta Allah ce wai san gobe ban da Allah mi za ya faruwa a goben ba Allah subhanahu wataala ba wanda ya sani a nan gaba mi za ya faruwa babu wanda ya sani sai Allah subhanahu wataala wa idza asbahta idan ka tashi da safe kuma fala tantazir al masaa kada ka jira marici in sai ya tai kuma to da abin da za ka yi mai kyawu wanda Allah yake so to yi kokari kai kakkace sai da marice za ka domin maricen ba ga hannunka yake ba ga hannun Allah subhanahu wataala yake wa khudh min sihhatika li saqmika kuma ka rike aikin alheri daga lafiyar da Allah ya baka saboda akwai ranar da zaka rasa lafiya din ka koma mara lafiya to kayan rishin lafiya ta zo maka kai amfani da lafiyar da Allah ya baka wannan ya nuna cewa lafiya ba ta dawwama akwai ranar ciwo wa min hayatika li mautika kuma ka rike rayuwarka saboda mutuwarka kai amfani da rayuwarka saboda akwai ranar mutuwarka da ka mutu kuma idza mata al-abdu in qata amaluhu idza mata ibnu adama in qata amaluhu idan mutun ya mutu shikenan aikin shi ya kare ba to tun da rai ake yin komi tun da Allah ya baka rayuwa yi kokari ka yi amfani da wannan rayuwar taka a wurin abin da zai jawo maka kusanci ga Allah subhanahu wata'ala da kyakkyawan sakamako da samun gidan aljanna domin in ka mutu ba kenan ba ka da komi wurin Allah sai abin da ka aikata ranar alkiyama za ka zanki cewa ya laita ni qaddamtu li hayati inda ma na gabatar da ayyuka masu kyawu saboda rayuwata shike nan inda ma ya riga ya wuce da dai na yi me hana ka to saboda haka kenan duk lokacin da ka samu kanka kana iya yadda ya kamata kai wasu abubuwa waɗanda ka ji an ce masu kyawo ne addinin musulunci ne to yi kokari kai kayan wannan damar ta kubce maka domin dama ba ta dawwama babu wata dama da take dawwama duk wata dama da ka sani ko ma wace iri ce Allah ta'ala bai yi ta danta da wama ba Allah ya yi ta danta cira ta daga wurin ka ta koma wurin wani duk dama ko wace iri ce to da kan Allah ta'ala ya baka dama to yi amfani da wannan daman wurin abin da zai sa Allah ya yarda da kai Allah ya baka gidan aljanna Allah subhanahu wata'ala ya samu dace da alkhairin duniya da lahira akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari bitar da wannan hadisi shi ma wannan hadisi ne yana nuna mana gudun duniya yawa gudun duniya irin wanda muka yi bayani ba ka yi ta gudun ta ba duniyar da ake gudu ita ce wanda ba ta da kyau ita ce wanda sabon Allah ce ita ce wanda za ta kai ka wutar jahannam ita ce ake gudu kana gudu tana binka ka ki tsayawa wallahu ta'ala alam amin amin me ya kamata mu kwana na'am na'am malam bismillah
Wata ke tambaya ta ce lokacin damina tana tana kauye ta ba talakawa ko kuma ɗan kauye buguwan masara dawon da su ne suka yi sami suka rika abinci sun so su ba ta buhu biyu na haji wai ya tashi ko haji.
a ta ce lokacin damina ita mace ce wadda take zuwa ƙauye tana ba mutanen ƙauye bashin buhu- buhuwa na masara ja da sharaɗin su kuma in damina ta zo aka samu kaka mai albarka su ba ta buhu biyu na haci waka da take yi daidai ne ya halitta ya halitta irin wannan mu'amala ba ta da laifi in dai aka yi ka'ida aka yi sharaɗi maza Allah ya ce man aslafa fal yuslif fi kailin malumin wa waznin malumin ila qadarin malum duk wanda zai yin a ci ba daɗi to ya ci ba daɗi a cikin mi ma'auni sananne cikeli sananne da kuma ainihin lokaci sananne iyakantar an yi sharaɗi an yarjejeniya shi kenan babu matsala Adam.
na'am Wannan kuma yake tambaya ce gida ke gare shi sai sai da shi awon miliyan ashirin. Da- Sai ta sai wannan miliyan goma, miliyan goma dan ya kasuwanci. To ya halitta da wannan kuɗin ya kasuwanci da su?
ya halitta mu mutum da yake da gida sai sai da shi miliyan 20 Allah ya ba mu miliyan 20 Allah ya ba mu miliyar 20 ma Allah ka raba mu da talauci amin ya Allah to dai sai da sai raba kudin bi rabi sai gida rabi kuma ita kasuwa yo ko ya halitta ya halitta kama abin da aka hana shine ka sai da gidanka ka sa kudin gaba ɗaya kasuwa shi aka hana amma tun da ka sai gida kuma ka raga wasu kuɗi ka shiga kasuwa nan babu wata matsala insha Allah Masha Allah.
Muna fatan Allah ta'ala ya rika maka ya sama albarka. Na'am.
Kaga ko take tambaya ta ce ita musulma ce tana da ɗa ko ɗan uwa wanda ya rashin lahiya kuma ta- ciwon kwada. An yi ta nema su yi ta cin bashi har kusan jika ɗari bakwai har ya kai yanzu dai ba su da. Ya kai in ta nemi taimako ma ga wasu mazan sun ce sai sun yi lalata da ita. To ana nan kawai sai wani Kirista ya ce shi zai taimaka mata ya nuna mata bambancin musulmai da Kirista zai taimaka mata kyauta har bashin ma ya biya mata wani abu. a ƙarshe dai sharaɗin shi yace zai ɗauka ɗan a mai magani kuma a kula da shi har ƙarshen ya samu lahiya amma sharaɗi ta koma kirista ta bar addininta to shi ne take To, kowa da ya ji tambaye ko. Wata bai Allah ce take da ɗa, an ce ciwon kwada ne sun gaji da jiya sun kashe kuɗi sama ga jika ɗari bakwai bai samu lafiya ba. Kuma ta yi ta neman taimako wurin waɗansu mutane ‘yan uwanta musulmi, waɗansu sai su nemi sai sun yi lalata da ya su taimaka mata. To a ƙarshe da ta gamu da wani Kirista wanda ya ce shi ba matsala zai ɗauki nauyin wannan yaron ya mai magani Ah, ko dan ya bambanta mata kuma bambancin da ke tsakanin musulmi da kirista kirista na taimako musulmi ba ce abin da yake so ya gwada mata ke amma da sharaɗin zai ma wannan yaro magani ba ma sai ta je wata ko za a gama ta da ƙungiyoyi su kula da da yaron da komi amma da sharaɗin su zama kiristoci wannan kamar tana ba mu labari ne abin da aka yi ba tambaya ba ce don wannan musulmi ba irin wannan tambaya musulmi ba ya tambaya ko ya halitta saboda rashin lafiya ya zama kirista musulmi ba yana tambaya amma inda tambaya inda cewa ta yana so ya taimaka mata kawai kirista ne da ya halitta ta karba wannan sai ta yi tambaya amma ka ya halitta ya zama kafiri kawai wani tambaya hukun dai ji tambaya tana cikin mawuyacin hali tana cikin taimako neman taimako ku taimaka mata wanda Allah ya sa yana ya taimaka mata ya taimaka mata ga matsalar ɗanta matsalar ciwon kwada ce na? kananta ne ko? to matsalan wannan kani na ta ciwon kwada yake saboda yana da matsalar wannan ciwon kwada yana neman taimako shi wannan karar ya gaya mata zai taimaka mata amma in ta bar musulunci to musulmi kalubalen ku wanda ya ji wannan magana ta ta ya tausaya mata akwai wanda akwai wanda za su yi taimaka mata sai su taimaka mata masha Allah Allah ya biya kowa ya saka mai da alkhairi.
amin na'am ban gagar talin yake tambaya wai ya halitta mutum ya je janaza ta krista wanda ba musulmi ba ko ko ya halitta musulmi ya je jana'izar kirista ya halitta kaman wani makwabci ne ko dan uwa ne ko kuma abokin aiki ne ya halitta ka je ai ba wani abu kallo ne zaka yi ba kamar irin ta musulmi ba ne tsaye ne zaka yi kawai ka je ka taya shi ne abokin aikin ka ko makwabci ne ah, ka abin nan ka ba shi hakuri ne shine kawai an makabartar mutum ya- an makabarta sai ka yi Mm.
saboda yadda za ka yi makabartar musulmi in kaji za su ba haka za ka yi ba yan kaga yawon bude idanu ne za ka taya su za ka taya na'am manzala ya ce in ka wuce kabarin kabari fa bashiru bin nar kamar albashir ka cewa ne Allah ya gama ka da wuta kawai kenan kana da abun wadi zai kawai Allah ya kiyaye.
Amin.
na'am kuma yake tambaya ce wai wannan eh, sabo shekara ta kama musulmai suna ta majuna barka wai ko ya halitta bai kamata ba bai kamata a zan ji haka sakonnin murna da- da barka da sallah ba na wannan sabon shekara ba ba ba wani dalili da ya ce ana yi abinda da yake so kasan cewa kai wannan ita ce shekarar ka a matsayin ka na musulmi shine lissafin shekarar ka yawa kalandar ka shine wannan almuharram shine daya gare shi ne sabuwar shekara ta musulunci amma ba wani abinci da ake ba su kaya da ake sa ba wani yawace yawace da za a yi ko kuma wata munna da za a yi ko a yi ta yawo da yara ana kai su wuraren bude idanu ko na ko ana kiran mutane ko ana tura masu sakonni barkan mu da shiga sabuwar shekara wannan duk bid'a ne ba ya da kyau ba ya da asali fiya ya sabo na'am ya sallah to Mm.
namun ce an tun da ana ta magana Mm.
bismillah
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر الله
na'am wannan yake tambaya ce malam ko ya halitta mutanen da in suka hidda aka kwashe bayan gari daga cikin kwata a kai abin ga gona don saboda noma ko wannan aikin yin Ya halitta.
eh
farko ya halitta a idan ya san masai wannan kazanta a kai ta gona a zubi ya halitta amfani ce ya yi ƙwarai ko taki ne mai amfani sosai ya ma yi takin zamani na'am
mutane na da wani tunani su ce wai gonar da ake aka bari ana kashi cikin ta wai zaka kashin ta wai kun haye ke duk labari hira ce ta kasashe da suka ci gaba shi wannan kashin ma aka kwashe ta yaya ake a maida shi ruwa ya dawo kuna sha abu ko ne na yanzu kuna maganan kashi taki su wasu sun yi takin da shi ya sun wuce wurin ruwa ruwan shi ake maida muku masu kyau su dawo cikin famfanka kuma kashinka ne ya dawo ruwan ruwan shan
Allah akbar.
ana yi babu wani abu insha Allah na'am ya ce malam wannan baban shi ne ke shan taba sai ke ake shi ya so mashi taba wai ko ya halitta yi mai da'a wajen sai wuta taba
baban shi ne yake shan taba sai yake aikin shi ya sau taba ko ya halitta ya masa da'a ya halitta ba taba ba ta da kyau shan ta baya da kyau sau da haka kenan bai kamata ba ka yi taimako a kan aikata abin da baya da kyau ko da mahaifinka ne ko da mahaifiyarka ce abin da ya saba ma sabon Allah to babu da'a nan wurin tsakanin ka da shi inna mata'atu fil ma'ruf ana yin da'a ne cikin abin da yake kyakkyawa alheri ne Allah ta'ala da manzon shi suna son wannan abu amma abin da ya saba ma Allah da annabi ba yi na'am ya ce yana da wasu bukatocin su ce yana bura addu'a ga malamin Allah ya biya mishi bukatun shi na Amin. tambaya ta Allah ya biya mu karshe mu.
ya ce wannan akwai wasu kalmomi da mutane ke amfana da su yanzu haka musa kan in mutum yana cikin walwala jin daɗi sai a ce Allah ya sallame maka sai ce wannan irin kalmomin ya sallame ka wai ya dace a mu zan ki amfani da su
wai akwai wasu kalmomi da mutane suke amfani da su idan mutum Allah ta'ala mai wadata to ya mai ta hanya ta samu sai ka ji an ce wani Allah ya sallame ka mana mu muna nan muna jiran mu a sallame mu wannan kuskure sai dai a ce Allah ya taimake ka Allah ya rufa maka asiri Allah ya baka lafiya da sauransu amma a ce ya sallame ka kuma kai ka yarda ka san sallama yadda take shike na an gama da kaiwa in ya kare ba kara baka ka yarda aka ka yarda ka ce mutane ba ka san hakan ka su kara gaya ma wannan magana kamar ya an sallame ka kuma rishin ladabi ne ga Allah rishin iya magana ne wadda za ka bari Allah na jin ka ka faɗe ta ga ɗan uwanka ka ce Allah ya sallame ka bai da kyau Ma- ma'ana ya yi kama da mai matsaran shago ko yaronka wanda ya kai wani wuri ya kamata shi ma ya koma ware ya zama mai cin gashin kan shi ka sallame shi kaga da abin da ya faru gare can shi ya sani dole shi ne ba a ce wani haƙu wannan kalma ta rashin ladabi ce ba ta yi ba na'am na ce ce yana bayani bisa- yana so in bayani bisa eh, azumin tasu'a da ashura to ashura da sau- da saura azumin tasuwa da ashura sunna ne me na- na zumuni da zazzari ran juma'a da zaka ji malamai sai sun dauki wannan bayanin yau ɗaya ga wata muke ko biyu ga wata to yau wace rana muke baban da gobe ma to uku ko hudu ga wata kaga saura kwana nawa in hudu ne ga wata saura kwana biyar tasuwa ne ran juma'a za ka ji bayanai ba sai ba kamar ka san wasu na ganin kamar mun zanna nan ban yi magana a tasuwa da ashura ba to ran juma'a za a yi kuma sai ya yi nan kuma ran juma'a je ita ita magana guda ita mai mita bayan kowa ma ya santa a bar sauri ran juma'a nan masallaci ka ji liman na yi duk masallatan juma'a da wuya ka samu masallacin da ba za a yi magana ashura da tasuwa ba ba na in na gaya ma yanzu gobe ba yi za ka yi ba ko ka yi gobe dole sai nan da kwana tara ko kwana takwas kaga akwai saura kuma juma'a banda gobe ce a bar zazzari Allah ya sa mu dace sai ma tunatarwa ce mun gode Allah ya saka maka da alheri a gyara ma ko na'am Assalamu alaikum warahmatullahi assalamu wa rahmatullah eh malam wannan satin da suka ce gidan gawa da aka bude sabo na yamma na koyama shine suka ce idan mutum na shi ya rasu idan za a ɗauko shi a mai sallah to za su kirawo ɗan uwan mamacin guda sai yan agaji su kama a hiddo a mai sallah saɓanin da mutane suke su cika wurin wajen hiddo gawai ana wani kama wani kama wani kama suka ce kuma haka ne ya halitta ya zama yan agaji kawai su dinga hiddo gawa
ba tsari ne
kamar sun tsara ne haka ɗin.
ba matsala kamar sabon marga da aka yi wai an tsara cewa yan agaji su ne za su ɗauko gawa daga ainihi wurin da take kwance bayan mata wanka an samu ta likafani a ɗauko ta a kawo ta inda za a sallah ba tare da wani ya kama ba ko kuwa haka daidai ne yayi tsari ne yayi tsari ne amma dai waɗanda suke da haƙƙi akan ɗauko mamaci su ne dangin shi dan uwan shi na kusa sun ce mu za a kira dan uwan dan uwan mamacin guda da ya kai kulta wannan duka wani abu ne ai wanda ah, ba wani abin rigima ba ne ba wani abin jayayya ba ne in yan agaji suka ɗauki wannan babu wani wanda zai ce musu saboda ne ba wani dan uwan mamaci da za a ce a dan uwan mu ne mu za mu ɗauko shi taimako ne ai babu wani abu haka tsara haka na'am
sai mana azumin kafara idan mutum ya yi rantsuwa idan zai ciyarwa kamar zai ita da mutanen gaba ki da ciyar da su ko ko yana ciyar da su da guda guda
gwargwadon halin mutum idan mutum ya yi rantsuwa ya tada rantsuwar shi eh, za a yi kafara ta ciyarwa zai tara mutanen gaba ɗaya ne su goma ya cida su koko da ɗaya ɗaya ɗaya in yana da hali ya cida su gaba ɗaya zo musu da ko ya yanke musu ko kuma in ba ya da hali sai ya ce in ya ci da mutum guda ɗaya shi kenan kuma in ya samu hali ya ci da wani har ya ci da su in kuma akwai hali zai tara su gaba ɗaya ya ci da su na'am Na, sai wani bawan Allah da ke bara addu'a
to wani ba Allah yana bara addu'a Allah ya biya mishi bukatun shi bismillah kai ma akwai wurin gaba na a guda bismillah to su kudi ne eh, kudi ne ke da cikin kwanta mai amana kana ishirin suna so su bayar da su so su to suna ya ta ja hanyar ta haska da shi a yi abin da cikin to yanzu kuma da baya kin sai kwanar kusan kin zaka yanzu da kwanar kusan kin zaka sai kuɗi tamanin sun ka zaka shi kuma ishirin na san ke gare shi to yanzu ya ce waɗancan dala sittin kin halal ne shi kisu ko kuma yaya na a 20 ke tashi inda ya san yadda za a mai da sai ne da masaman mutum da yake da wato ajiyar kudin shi a cikin abin nan mai take mai amana mai amana wannan to yana dala 20 cike yana so ya jawo ya yi shaf shaf abin nan ko to suka ke hitarwa daga baya connection din ya zo kuma da connection ya zo ya nemi dala 20 sai 80 ta zo wai ishirin ce ta ko tamanin shi ya san ko nawa ne na sha ya da kaje ishirin ba sai da kai ka ci riba ba yanan tamanin ba ta sattin ba ta ka bace ishirin ce ta ka da ka sayar da za ka ɗauko ishirin ko ka sayar da za ka mai da sattin sai ka mai da musu abu domin abubuwa na'ura ce aiki ya mata yawa da kuskure sai ta tura ma wani ko ba haka ba da kuskure kuma ta jaye ma wani dana yi to tun da ya kuskure an tura maka sai ka maido kamar yadda kai ma aka jaye ma sai ka yi ta magana ya za a jaye ma kudi sai ka je ka ce kudin ka kaza ne an taba ma kudi ko ba ka kewa to kai ma sai ka je ka same su ka ce kudin ka dala 20 ne kaga 80 ga 60 din su na malam Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wanda zai tambaya mutum ya ka aike shi sayan sayan wani abu haka to sai samu ragowa. Ma- Madam mutum zai shi kuku yana yar kwan ragowai.
ha Mutum ya ka aike shi sayan kaya sai samu ragowa. To ragowa da ya samu rikewa zai kuku mai mai kayan da wanda ya aike shi.
mutum da aka aike shi sayan wani abu sai ya samu ragowa wurin sauwa wannan ragowai da ya samu ta ya ce ko ta wanda ya aike shi ce. ba ta ka bace wannan ai mun sha yin wannan tambayar mun sha yin wannan tambayar ka san mu galibi dai muna muna zuwa makaranta da wakin da abin da ake faɗi ka rike shi dare da ya faru kawai ya zamanto dalili gare ka Kai- dare da ya faru sai ka yi tambaya kai ma kamar naka daban na na wancan daban saraka na mai wanda ya aike ka ne ba wani naka ba ne sai malamai amma suna cewa idan abun ba wani abu ne mai yawa ba kuma ka san mutum baya da matsala to shi kenan kana iya ɗauka ka yi amfani da shi saboda ka san ko da ma ka gaya mai cewa an samu ragowa cewa za a yi dama abin da na baka na kaso man ne tun na samu ragowa ka rike ka san ka san mutum mai irin wannan halin ne shi ke abin da ka samu na ragowa sai ka sha banka amma an ka san ko mutumin ba haka yake ba ko ya aka samu ragowa yana cewa na gode ka ji ka Allah ya sa ma albarka ka san ka taba mai abin ji labari sai ya ce ba ya kara aikin ka ko sai ya ce ma munafiki azzalimi to haka amma dai asibi dai idan ka samu ragowa kai irin wannan abin kamata yi ka bai da mutum abin shi kawai ko da ka sai yana da saukin kai ko ba da saukin kai hakkin shi ne ka mai da mai abin shi in kuma ka taba kana gaya mai an samu ragowa amma yawa na ga mai limtan kawai na ce ba da limtan na ga abin ba wani abu ne mai yawa ba ko kuma bayan na dawo na ga ina jin yunwa na ga wata mai aure na ce ta dala hamsin ce aka samu raguwa na ce na ci aure da su kenan in yace sai ka biya shi to sai ka biya shi kayan shi ne manzo Allah ya aike urwa albariki sai rago da dinari guda ne sau ragon dinari ya tau da kasuwa ya tau wani ya ce mai kai nawa rago ya ce dinari biyu ya ba dinari biyu ya ci riba dinari da ya koma ya kara sau dinari rago na dinari guda ya kawo annabi kuma ya ce ga cikon dinari daya manzo Allah ya ce aka ya gaya manzo ake ne ya nuna mutumin da ya ake ka ka samu ragowa to ragowa ba ta ka bace tashi na'am
sai bar addu'a to Allah ya biya mana bukatun mu na cikin tsanin na'am suna ke cikin yana cikin tsanin tashin hankali ya bar addu'a da yan uwa musulmi to wani ba Allah ya ce yana cikin tsananin tashin hankali yana bara addu'a da yin wa musulmi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi Allah ya kawo mana sauki da mu da shi gaba daya duk wanda yake cikin mawuyacin hali ko cikin kunci ko cikin tsanani ko cikin damuwa ko wahala ko tashin hankali ko bakin ciki Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mashi duk wanda yake cikin farin ciki da walwala da jin daɗi Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mai kuma ya ƙara mashi Allah subhanahu wata'ala ka raba mu da talauci ka raba mu da yunwa ka raba mu da zaman banza da zaman kashe wando Allah ka ba mu kasuwa mai albarka Allah ka ba mu aiki mai albarka ayyuka na alkhairi na samayya waɗanda suka kunce mu da yawa cikin mu Allah ka maido mu su ya Allah kasuwanci da yawa da mutane suka fada a cikin shi Allah ka tada su a cikin Allah shaguna da yawa da babu komai a cikin Allah ka cika su da alherin ka ya Allah Allah ka cika hannayen mu da kuɗi ya Allah masu albarka Allah ka cika zukata barka jama Allah ka cika su da alkhairi ya Allah ka cika su da kudade masu yawa masu albarka ka ba mu damuna mu da ci maka masu albarka ya Allah Allah ka shirya mana matasan mu samarin su da ƴan matan su ya Allah Allah ka ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ci Allah ka ba ka san mu kwanciya hankali da zaman lafiya ya Allah waɗanda suke tara hankalin mu Allah ka shirya da su ya Allah in ba su shirya kuma Allah ka kare mana sharrin su Allah ka ba mu haɗin kai tsakanin mu ya Allah Allah ka ba mu soyayya juna tsakanin mu ya Allah Allah ka sanya mana tausayin junan mu ya Allah Allah marasa lafiya ka ba su lafiya mariga ya Allah ka cikan su da gafara da rahama Allah ka sa su huta Allah ka gama mu da su gida aljanna Allah ka kara ba musulunci girma da daukaka ka kara ma kafirci rushewa da wakewa ya Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين